نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب الصلاة نعم باب ما جاء في النداء للصلاة نعم حدثني يحيى عن مالك نعم عن يحيى بن سعيد أنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خبشتين نعم نعم نعم خ- خشبتين يولا يضرب بهما ليج- ليجتمع الناس للصلاة نعم فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن خزرج نعم خشبتين في النوم مم.
فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول, ال- رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
فقيل ألا تؤذنون للصلاة مم.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان مم. نعم آه، kitabu salati wannan littafi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallah نعم babu ma ja'a fin nida'i lissalati wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi na ma'aiki sallal daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban shi game da wato abin da ya shafi yin shela da babbar murya cewa lokacin sallah ya shigo haddathani yahya an malikin مم.
yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik مم.
an Yahya bin Sa'idin shi kuma ya jiyo daga Yahya ɗan Sa'id annahu qal haƙiƙa Yahya bin Sa'id yace مم.
kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad arada an yattakhidha kashabat khashabatayn مم.
haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya yi nufin ya riƙi waɗansu badojaloli guda biyu مم.
wanda yudrabu bihi mali yajtami annasu lissalati wanda za a dinga dokansu za a dinga doka su a dinga buga su saboda mutane su tattaru su bayar da sallah a lokaci مم.
wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi niyyar ya zamanto an samu ganga wanda idan lokacin sallah ya yi za a dinga buga shi saboda mutane su tattaru su zo a yi sallah مم.
fa'uriya abdullahi ibn zaidin al'ansariyu wato sai aka nuna wa abdullahi ɗan zaid al'ansari mutumin madina a mafalki مم.
summa min bani al-harith ibn al-khazraj sannan kuma shi wannan abdullahi dan zaid ya fito daga fami din wato banu al-harith ibn al-khazraj مم.
wato aka nuna mishi wannan khashabataini fi nawmi aka nuna mai wannan badojaloli guda biyu a cikin mafarki مم.
faƙala sai ya ce inna hataini la nahawun mimma yuridu rasulal- rasulullahi sallallahu alaihi wasallam مم.
ya ce lalle waɗannan itacen guda biyu irin itacen da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne yake nufin a yi amfani da su idan lokacin sallaye نعم faƙila sai aka ce da shi alatu azzinuna lissalati shin ba za ku sanar da mutane cewa lokacin sallah ya yi ba fata rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hinas da ya ƙaza wato sai ya zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya falka daga wannan barci ya tashi ya garzaya ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu fa zakara lahu zalika ya gaya mai mafalkin da ya yi gashi cewa ya ga waɗannan itacen guda biyu irin itacen da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake nufi kuma ya ce amma ga abin da aka ce mishi har ma a koya mai kiran sallar Mm.
fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil azan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni da a yi kiran sallah na'am وحدثني عن مالك Mm.
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي yazida نعم al-laifi يزيد الليثي na'am عن أبي سعيد الخدري na'am أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na'am إذا سمعتم النداء Mm, فقولوا مثل ما يقول المؤذن mm, وحدثني عن مالك na'am عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن na'am عن أبي صالح السماني an abi salihin as-samman نعم، عن أبي صالح السماني عن Ah, أبي an هريرة abi salihin as-samman نعم عن أبي صالح السمان na'am عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na'am لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول Mm, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا na'am ولو يعلمون ما في التهجير Mm.
لاستبقوا إليه na'am ولو يعلمون ما في العتمة والصبح Mm.
لأتوهما ولو حبوا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن ابن شهاب شيكم يا جيو دغ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أنا عطاء ابن يزيد الليثي شيكم يا جيو دغ عطاء دن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شيكم يا جيو دغ أبو سعيد الخدري نعم Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ƙal, نعم haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, نعم Iza sami'tumun nida'a faƙulu mitsila ma ya ƙulul mu'azzin, نعم wato idan dai kuka ji ladan yana kwaɗa kiran sallah, to kuma iza sami'tumul mu'azzinu yu'azzinu au iza sami'tumul munadi yunadi bil azan نعم wato idan kuka ji mai shela yana yin shela da kiran sallah yana daga muryar shi bab- yana daga murya to faqulu mithla ma yaqulu al mu'azzin نعم ku faɗi kwatamkacin abin da shi wannan ladani نعم wannan mai kiran sallah yake faɗa na waɗannan kalmomi نعم in banda a waɗansu gurare illa fil hay'alatain نعم wato face dai a wajen hayya ala salah da hayya ala falah wato za ku ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah نعم wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an sumayyin maula abi bakr ibn abdurrahman shi kuma ya jiyo daga malam sumayyu yantaccen abubakar dan abdurrahman نعم da harith dan hisham نعم an abi salihin samman wato shi kuma ya jiyo daga wajen abu salihin samman ana ce da shi as-samman saboda yana sai da man shanu نعم wato wannan shine kasuwancin shi نعم
an abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi نعم anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu نعم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na ɗimbin lada da sun san ɗimbin ladan da ladani yake samu idan ya yi kiran sallah wasaffil awwali sannan kuma da a ce mutane sun san ɗimbin ladan da mutum yake samu idan ya yi sallah a sahu na farko نعم thumma lam yajidu illa an yastahimu sannan kuma ya zamanto ba yanda za a yi mutum ya samu ya yi kiran sallah ko kuma ya zamanto ba yanda za a yi mutum ya samu ya yi sallah a sahu na farko sai an yi ƙuri'a lastahamu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle da sun yi ƙuri'a akan kiran sallah sannan kuma da sun yi ƙuri'a akan waɗanda za su shiga sahu na gaba a cikin sallah نعم to da a ce mutane sun san faralar kiran sallah نعم da ba yanda za a yi kai ka ce i kiran sallah ne in ce a'a kai za ka yi kai ka ce a'a na hiso kai kai ya zamanto ana gardama da ya zamanto ladani sai an yi ƙuri'a sai an yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito shi zai yi ladanci sannan kuma ɓangaren abin da ya shafi yin sallah a sahu na farko a kowace sallah da he kaga an samu gwagwarmaya ta an yi ƙuri'a wannan ya ce ba zai yi haƙuri ba wannan zai shiga gaba wannan ya ce ba zai yi haƙuri ba wannan ya shiga gaba dole sai dai a yi ƙuri'a wanda sunansu ta huto su za su shiga sahu na farko da wanda sunansu ya huto a sahu na biyu da wanda sunansu ya huto a sahu na ƙarshe da dai a yi haka nan manzo Allah ya ce walau ya alamuna ma fi tahjir lastabaqu ilayhi da a ce mutane sun san ɗimbin ladan da yake cikin buga sammako zuwa ga sallah wato mutum ya tafi sallah da wuri idan juma'a ne idan juma'a ce ya tafi da garjin rana to da a ce sun san abin da yake ciki na alkhairi da albarka lastabaqu ilayhi maiki alaihi salatu wassalamu yace da sun yi rigaye sun yi tserere zuwa gare shi walau ya'lamuna ma fihima yani walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce kuma da a ce mutane sun san abin da yake cikin ɗimbin ladan da yake cikin halartar sallar isha'i da sallar asubahi a cikin jami'i la'atauhuma walau habwan wallahi da sun je sun yi sallar asubahi da sallar isha'i a cikin jama'a ko da da jan gindi ne wato saboda tsananin kwaɗayi da kuma tsananin girman ladan da mutum zai samu idan ya tafi ya yi sallar asubahi ko sallar isha'i a cikin jama'a na'am wa haddathani an malikin an al'ala ibn abd arrahman ibn yaqub an abihi wa ishaq ibn abdullah annahuma akhbarahu annahuma sami'a aba huraira يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جودك الإمام مالك wato wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب shi kuma ya jiyo daga ala ɗan abdurrahman ɗan yaqub ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa abdurrahman ɗan yaqub wa ishaq bin abdullahi hakanan kuma shi wannan ala wato ya yi karatu a wajen mahaifinsa kuma ya yi karatu a wajen ishaq ɗan abdullahi annahuma akhbarahu haƙiƙa waɗannan mutanen guda biyu jigajigan malaman nan guda biyu sun ba shi labari annahu ma sami'a aba hurairata radiyallahu anhu ya ƙul haƙiƙa sun ji abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan tsuwiba bis salati wato idan dai aka tada ikamar sallah kuna gidajenku ko kuna kasuwanninku ko kuna shagunanku to falata tuha wa antum tas'auna kadda ku kuskura kadda ku kuskura ku tafi wannan masallaci alhali kuna masu gudu wa tuha wa alaikum sakina ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace ku tafi masallaci ku tar da wannan sallah tare da limami alhali akwai nutsuwa a tattare da ku ko kuma wa tuha wa alaikum sakinata wato ku tafi sallah wa alaikum sakina ina umartar ku da ku nutsu a wannan tafiyar da za ku yi daga gidajenku zuwa masallatai ko kuma daga shagunanku zuwa masallatai ko daga majalisinku zuwa masallatai zan Allah ya ce fama adraktum fama fasallu dukkan abin da kuka riska na sallah tare da liman ku sallace shi kuma fatakun fa'atin mu kuma dukkan abin da ya kubuce muku tare da liman ba ku same shi ba sai ku ciko shi fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'midu ila salah ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace haƙiƙa kowane ɗaya daga cikin ku wato yana cikin ɗimbin lada na sallah matuƙar dai yana nufin zai tafi masallaci na'am
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سع- سعة الأنصاري نعم ثم المازني عن أبيه أنه أخبره مم.
أن أبا سعيد الخدري قال أن له أبا سعيد الخدري نعم خدري نعم قال له مم.
إني أراك تحب الغنم والبادية مم.
فإذا كنت في غنمك أو باديتك مم.
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء مم.
فإنه لا يسمع منادى صوت مدى نعم فإنه لا يس لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة مم.
قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك نعم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة الأنصاري wato shi kuma ya jiyo daga abdurrahman ɗan abdullahi ɗan abdurrahman ɗan abi sa'sa'a al'ansari mutumin madina sun malmazini sannan kuma na ƙabilar muzaina نعم an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa abdullahi ibn abdurrahman نعم annahu akhbarahu haƙiƙa ya ba shi labari نعم anna aba sa'idin al-khudriya haƙiƙa abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi qala lahu ya ce wa shi wannan abdurrahman wato ya ce wa shi wannan abdullahi dan abdurrahman inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata yace da shi abdullahi haƙiƙa ne ina ganin kai mutum ne wanda kake son busashe kuma kake son zama a karkara نعم wato duk mutumin da yake da busashe da yawa to yana so ya dinga fita gefen gari ya je shi da busashen shi ya dinga kiwon busashe a can wato za a gan shi a bayan gari shi ba a cikin gari ba a ƙauye نعم ya ce to ina ganin ka mutum ne wanda kake son kullum ka kasance a cikin busashe kana kiwon tumakanka a can bayan gari Mm.
ya ce to fa idza kunta fi ghanamika idan har ka kasance a cikin busashenka نعم au badi ya cika ko kuma ka kasance a cikin karkararka Mm.
kana zaune a cikin bisashenka fa'azzanta bis salati kuma sai kake so za ka yi kiran sallah to farfa'a sautaka bin nida'i ka ɗaga muryarka da wannan kiran sallah idan za ka yi kiran sallah to sai ka yi da babbar murya ka ɗaga muryarka da kyau kana cikin daji فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة wato abu sa'idin al-khudri yace haƙiƙa yadda lamarin yake la yasma'u mada sautil mu'adhdhin junnun mutum ba zai ji ba nisan wannan kiran sallah naka wato aljani ba zai ji nisan wannan kiran sallah naka ba wala insun hakanan mutum ba zai ji ba wannan kiran sallah naka ba wala she'un hakanan ba wani abu wanda zai ji wannan kiran sallah naka ba daga cikin dabobi da ƙwarirrika illa shahida lahu yawmal qiyama face sai yayi shaida ga cewa lalle ka shaida ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah a ranar tashin alkiyama قال أبو سعيد أبو سعيد الخدري الله تعالى يقال يداد شيئة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan maganar na jiyo ta ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato hadisi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم na'am وحدثني عن مالك عن أبي الزناد mm, عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء mm, فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخط حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول mm, اذكر كذا اذكر كذا mm, لما لم يكن يذكر حتى يض- حتى يذل الرجل mm.
نعم إن يدري كم صلى نعم توشيكنا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك an abi zinad shi kuma ya juyo daga abi zinad shine abdullahi ibn zakwan na'am anil a'raj shi kuma ya juyo daga malam a'raj Ah.
wato shine abdurrahman ibn hurmus na'am ana abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ya juyo daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Mm.
abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza nudiya lis-salati adbara shaytanu lahu duratun wato idan dai aka fara kiran sallah idan lokacin sallah yayi ladan ya zo ya shiga masallaci ya fara kiran sallah to adbara shaytanu na'am shaidan yana juyawa da baya da gudu walahu duratun alhali yana taɓurka tusa Mm.
wato yana tusa da babbar mur- yana tusa mai ƙarfi Mm.
hatta la yasma'an nida'a Mm.
har dai ta yadda ba zai ji wannan kiran sallah ba zai tsere ya je shi ya laɓe a wani guri saboda kada ya ji kiran sallah Mm.
fa idza qudiya nida'u idan aka gama kiran sallah ladan ya gama kiran sallah aqbala wato shedan sai ya gabato ya shigo cikin masallaci Mm.
wato duk wanda ya zamanto yana niyyar zai yi nafila bayan an gama wato sallah sai ya yi kokari ya dinga sa mai wasi-wasi a cikin sallar shi hatta idza tsuwiba bis salati adbara har dai idan za a tada iqama ta sallah Mm.
to bayan limami ya shigo a daidaita sahu maimakon ya tsaya a daidaita da shi hallo sai ya juya da baya da gudu ya tsere hatta idza qudiyat taswibu aqbala har dai idan aka gama ta da iqamar wannan to hallo sai ya gabato masallaci na'am idan ya shigo masallaci ya leƙa wannan sahu ya ga wane ne wanda yake da raunin imani wane ne yake da matsala Ah.
hatta ya khutira bainal mar'i wa nafsihi Mm.
har dai ya dinga jeho sake-sake tsakankanin mutum da zuciyar shi wato kawai ya dinga jefa wa mutum sake-sake a cikin zuciyar shi Mm.
abin da da ba ka tunawa Mm.
kawai sai ka shiga sallah wannan abin ya faɗo maka kwatsam wannan abin ya faɗo maka kwatsam wannan abin ya faɗo maka kwatsam ya ƙulu wato shedan zai dinga cewa mutum a ran shi ya ce uzkur kaza uzkur kaza ni ka yi kaza ya ce la ilaha illallah wani hum yi magana da shi za mu haɗu da shi ya ka sallame ka ce wallahi na shiga sallah ma na fara wan- na tuna wannan abu wato kawai shedan zai zo ya sa maka wannan ya sa maka wannan ya sa maka wannan lima lam yakun yadhkuru abinda da bai kasance yana tunawa ba abinda in zaka yi awa biyar kana zaune ba zaka tuna ba amma kawai sai ka shiga sallah kawai sai ga wannan tunanin ya zo maka hatta ya zalla rajulu in ya dari kam sallah har dai za a ga mutum in shi ɗaya ne yake sallah ya zama to ya ma manta ma'ana in kinnan bi ma'ana ma ma ya dari kam sallah har ya zama to wannan mutumin bai ma san ba adadin raka'a nawa ce yi Mm.
ya dinga kokonto salatsan am arba'an wai raka'a uku ce ne ko hudu ce to a wannan lokacin saboda shedan yayi aiki akan shi na'am na'am
نعم وحدثني عن مالك Mm.
عن أبي هازم بن دينار Mm.
نعم عن أبي هازم بن دينار نعم نعم عن سهل بن سعد الساعدي نعم أنه قال نعم ساعتان مم.
يفتح لهما أبواب السماء نعم وقل داء ترد عليه مم.
دعوته مم.
حضرت النداء ند- نداء للصلاة والصف في سبيل الله وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك انا ابي حازم بن دينار مم.
wato shi kuma ya jiyo daga abi hazim ɗan dinar Mm.
an sahal bin sa'adin sa'idi shi kuma ya jiyo daga sahal ɗan sa'ad a sa'idi مم.
Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Mm.
annahu qala haƙiƙa sa'ad ibn sa'ad ne sa'idi Mm.
yace نعم sa'atani yuftahu lahuma abwabus sama'i Mm.
wato akwai waɗansu lokuta guda biyu wanda ake buɗewa kahohin sama a wannan lokutan wa ƙalla da'in turaddu alaihi da'awatuhu Mm.
kaɗan ne ma mutumin da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci a wannan sa'ar ake dawo mai da addu'ar shi wato kaɗan ne ma za ka samu mutumin da ya yi addu'a wato addu'ar shi take dawowa a wannan lokaci wato ya ce hadratun nida'i lissalati wato lokacin da ya zamanto za a fara kiran sallah har a gama kiran sallah a zo ta da iƙama wato wannan lokaci ne wanda yake mai albarka dukkan wanda ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa mai addu'ar shi wasaffu fi sabilillahi da kuma lokacin da ya zamanto za a yi yaƙi tsakankanin musulmai da kafirai wato lokacin da musulmai suka jera sahu wato a wannan lokacin ma idan aka yi addu'a wato Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce idu tasagi tsuna rabbakum fasta jaba lakum annemu middukun bi alfin minal mala'ikati murdifina ko murdafina wato murdifina wato wannan ƙura'u duka haka suke karantawa amma nafi almadani ya karanta murdafina wa fi murdifina dala yaftahu nafi'un wa an kumbulin yurwa falaisa mu'awwala na'am نعم قال يحيى وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس قال يحيى الإمام يحيى يتي وسئل مالك أن تنبي الإمام مالك عن النداء يوم الجمعة دنغني دكلا صلى ران الجمعة hal ya kunu ƙabla an ya hillal waƙatu shin ana yin shi ne kafin lokacin sallar juma'a ya shiga ana yin shi kafin lokaci ya shiga faƙala al'imamu malik ya ce la ya kunu illa ba da an ta zula shams wato ba a yin kiran sallah na juma'a sai bayan rana ta karkata daga sama daga tsakiyar sama ma'ana la ya juzu an yi azana li salatul juma'ati illa ba da an yi hilla waqtuha wato bai halitta a yi kiran sallar juma'a sai bayan lokacinta ya shiga an gane ila malikun an tasniyati al-azani wal iqamati wa mata yajibu al-qiyam ala an-nasi hina tuqamu as-salatu فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة أن تنبي الإمام مالك الله تعالى يجكن صد رحمة عن تثنية الأذان dangane da zawwa da lafuzza na kiran sallah biyu wal iqama da kuma tatsniyatul iqamati da zawwa da lafuzza na na tada iqama biyu sannan kuma wa mata ya jubul qiyamu ala nasi hina tuqamu salatu wani lokaci ne mamu ya kamata ya zamanto wajibi a kansu su tashi su miƙe saboda sallah lokacin da ake tada iqamar sallah faƙala al-imamu malik yace lam yablughuni fin nida'i wal iqamati illa ma adraktu an-nasa alayhi wato ba wani abun da ya zo wajena na labari na hadisi daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko atsar daga sahabban shi a game da kiran sallah da ta da iƙama face dai abin da na riski malamanmu suna yi a madina fa'ammal iqamatu fa inna halatu sanna al'imamu malik ya ce amma dai ta da iƙama ba a yin ta bibiyu ba a zawa da lafuzanta bibiyu wa zalika allazi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina al'imamu malik ya ce wannan shi ne aikin da ma'abuta ilimi ba su gushe ba a kan shi a garinmu madina wa amma ƙiyamun nasi hina tuƙamu salatu amma tsayuwar mutane su tashi tsaya lokacin da ake tada iƙamar sallah fa inni lam asma'a fi zalika bi haddin yuqamu lahu haƙiƙa ni dai ban ji ba fi zalika cikin hukuncin tashi a tsaya lokacin da ya kamata mutum ya tashi ya meke wato wanda yake zaune a masallaci idan lada ne ya fara ta da ikama to wani lokaci ne yake zamantowa wajibi a kan shi ya meke cuwat ya ce ni bin ji ba wannan bi haddin ya kamu lahu da wata iyaka wanda ake tashi idan wannan iyakar ta zo ya ce illa anni ara zalika ala qadari taqatin nisa nasi sai dai cewa ni ina ganin wannan za a bar shi ne a bisa gwargwadon ikon mutane fa inna minhum thaqila wal khafif dan daga cikin mutane akwai wanda yake mai raunin jiki akwai wanda yake mai nauyin jiki wanda ya zamanto jikin shi yana da nauyi ya manyanta sosai latija ne wanda in yace zai tashi he kamar sai gwandu goma akwai kuma wanda yake wanda jikin shi dan shalaulayi ne ko wanda yake baya da raunin jiki baya da nauyin jiki irin yaro ne matashi wanda in yace zai tashi sai gwandu biyu ya ishe shi ya tashi tuwat za a gan shi yanzu a zamana ka gan shi a tsaye amma akwai latijan da in yace zai tashi fama ce za a yi ta yi ya ce to wala yastati'una an yakunu ka rajulin wahidin ba zai yi ba mutane ga baki ɗaya su kasance kamar mutum ɗaya wato ba za a musu zubin goro ba kowa zai yi ne gwalgwadon yadda zai tashi kafin dai a gama ta da ikama na'am wasu ila malikun an qaumin huduri aradu an yajma'u al-maktuba fa aradu an yuqimu wa la yu'adhimu qala malikun zalika mujzi'un anhum wa inna ma yajibu an-nida'u fi masajidi al-jama'ati allati tujma'u fihi as-salatu fiha as-salatu na'am wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik an ƙaumin hudurin dangane da hukuncin mutane waɗanda suke mazauna a gari aradu an yi jima'ul maktubata waɗanda suke nufin za su yi jam'in sallah wanda take abal fardantawa a kansu fa'aradu an yi ƙimu wala yu'azzinu sai suka yi nufin kawai su tada iƙama amma kuma ba tare da sun yi kiran sallah ba Ƙala malikun al'imamu Malik ya ce, Zalika mujizi'un anhu, wato yin hakan ɗin ta da iƙamar ba tare da an yi kiran sallah ba ya isar musu. Wa inna ma ya jibun nida'u fi masajidil jama'atin lati tujma'u fi hassalatu. Wato sani dai kiran sallah yana zamantowa dole a masallatai na aljama'at na jama'o'i. wato a masallatai na jama'a allati tujma'u fiha salatu wanda ake tattara mutane a cikin wannan masallaci saboda sallah na'am na'am wasu ila malikun an taslimil mu'adhdhin ala al-imam wa du'a'ihi iyyahu lis-salati wa man awwalu man sullima alayhi fa qala lam yablughni anna at-taslima kana fi zaman fi zaman al-awwali قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيهم أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة أيعيد نعم أيعيد الصلاة معهم فقال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده نعم wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik an taslimil mu'azzini alal imami dangane da yin sallamar ladani ga limami wato ladan ya yi wa limami sallama ya shiga gidan shi ya mishi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah hana waƙutus salati sannan kuma wa du'a'ihi iyahu salati da kuma zuwa ladani ya je ya kirayo liman saboda a yi sallah ya ma'ana ya je ya taryo shi an gane ko iri yadda ake yi wa limannai wanda za a taryo su daga gidansu a huddo su a kasu masallaci an tambaya al'imawu malik dangane da hakana sannan kuma wa man awwalu man sullima alaihi daga cikin magabata wane ne farkon wanda aka fara yi mai sallama daga cikin limannai wane ne farkon wanda ladani ya fara yi mai sallama in ma har akwai faƙala al'imawu malik ya ce lam ya bulughni anna taslima kana fi zamanil awwal labari bai iso gare ni ba cewa haƙiƙa sallama ta kasance a zamani na farko wato labari bai iso gare ni cewa wato magabata sahabbai wato su ne alƙarnul awwal sahabbai ba su kasance ba ladan yana zuwa gidan liman ya mishi assalamu alaikum a hoto aje a yi sallah baya rakowa limami sai dai in lokaci zuwa lokaci amma ya zamanto adatan liman sai an je an hudo shi daga gida irin amarya ya ce babu wannan qala yahya al-imamu yahya yace wasu ila malikun an mu'azzinin azzana li qaumin an tambayi al-imamu malik dangane da hukuncin ladani wanda yayi kiran sallah ga waɗansu mutane sun mantazara hal ya atihi ahadun yayi shiru ya jira a masallaci shin wani ya shigo ya zo mishi domin yayi sallah tare da shi falam ya atihi ahadun ba wani wanda ya zo mishi yana zaune bayan ya gama nafilolin shi ya leko ya ga ba kowa faƙama salata wa salla wahadahu ya tada iƙamar sallah ya yi sallah shi kaɗai sun maja annasu ba da amfarar annan kuma bayan ya gama wannan sallar sai ya ga mutane sun fara shigowa masallaci ɗaya ya shigo daga nan biyu su shigo daga nan ɗaya daga can ɗaya daga mutane sun taru to a yu'idu salata ma'ahum shin zai sake sallar tare da su ko ku a'a ba zai sake sallah tare da su ba qala al-imamu malik yace la yu'idu salata ba zai sake sallah tare da su ba sannan kuma wa man ja'a ba'dan sirafihi dukkan wanda ya zo shi bayan limami na khamsu salawat ya gama sallah falyusalli li nafsihi wahdahu yayi sallar shi shi kadai wato ana abin da al'imamu malik yake nufi wannan shi ne ake ce da shi saddu zari'a idan ya zamanto limami na unguwa limami na hamsu salawat yana yi wa mutane limanci amma sai aka samu waɗansu ‘yan tsirari wanda su ba sa bin shi sallah sai ya zamanto sai bayan ya gama sallah suke zauwa to saboda rufewa kafar fitina kal a buɗe ta saboda kare zama fitina ne da cewa tunda wane baya bin wane sallah ni ma ba zan bi wane sallah ba tunda akwai liman wane wanda yake zawa daga baya mu sallah mu za mu haƙura sai a sahu a a tur na biyu mumi ya ce to duk wanda ya zo shi ya sallah shi shi kaɗai amma in ya zama to adatan limamu wannan kowa yana zawa ya bi shi sallah sai zama wannan karan an samu matsala kai ka makara ne na makara amma ba da niyya muka yi ba to wannan ba laifi saboda samun fadala ta jami'i saboda karahatu tanzihi ne ba karahatu tahrimin bane ko da a malikiyar na'am qala yahya wasu ila malikun am mu'azzin azana li qaumin thumma tanaffala na'am na'am fa aradu an yusallu bi iqamati ghayrihi فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء تو شيكنا تو الإمام يحيى يتي an tambayi al'imamu Malik dangane da ladani na unguwa da ya yi wa mutane kiran sallah. Bayan ya gama kiran sallah sun matanaffala kawai sai ya fara nafila. Da ya fara nafila fa'aradu an yi sallu bi iqamati khairihi. Wato sai mutane suka tattaru a masallaci shi kuma ladan bai gama sallah ba, bai gama nafila ba. Sai waɗannan mutanen suka ga cewa lokacin tada iqama ya yi kuma ladan yana cikin sallah. sai suka so su sa wani ya tada ikama ba shi ladankin ba to shin hakan din ya halitta ko bai halitta ba faƙala al'imamu malik ya ce la ba asa zalika babu laifi da yin haka babu laifi wato wani ya yi kiran sallah wani kuma ya tada ikama ba wai mai zazzabi daban bane mai shan magani daban an gane ko iqamatuhu wa iqamatu ghairihi sawa'un wato tada ikamar shi wannan ladanin da ta da ikamar wani shi duk ɗaya ne an gane na'am na'am qala ya ya qala maliku lam tazali subhu yunada laha qabla al-fajr fa amma ghayruha min as-salawati fa inna lam naraha yunada laha illa ba'da an yahilla waqtuha na'am masha Allah qala yahya al-imam yahya yace Ƙala malikun al'imamu Malik ya ce, Lamta zali subuhu yunada laha, wato sallar asubahi ba ta kasance ba ana yin kiran sallah saboda sallar asubahi, ƙabul alfajiri kafin alfijir na gaskiya ya keto. Ma'ana ana yin kiran sallar ta na farko kafin lokacinta ya shiga. Fa'amma ghairuha minas salawat, amma watar sallar asubahi daga cikin salloli waɗanda suke ababen fardantawa a kan bayi, fa'inna lamnara ha yunada laha, illa ba'ada an yi hilla waƙutuha. Ya ce, haƙiƙa mu ba mu gaba malamai suna bayar da fatawar cewa ana yin kiran sallah ga wannan sallar face sai bayan lokacinta ya shiga. wato al'imamu malik yana tabbatar da cewa ba wata sallah da ake yi mata kiran sallah kafin lokacin ta ya shiga inda ya tafarilla ce in banda sallar asubahi kadai na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب Mm.
يؤذ... نعم يؤذ... نعم يؤذنه يؤذنه.
نعم يؤذنه ل... ل... لصلاة الصبح Mm.
فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم na'am فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح to shikenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik annahu balaghahu haqiqa labari ya kai ga al-imamu malik annal mu'adhdhina jaa ila umar ibn al-khattab wato a zamanin umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi haqiqa ladan na umar dan khattab ya zo shi wajen umar dan khattab radiyallahu anhu yu'dhinuhu li salati subhi ya sanar da shi cewa an yi kiran sallar asubahi ya zo ya yi wa mutane sallar asubahi fawaje da huna iman wato sai ya samu umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi umar dan khattab yana barci faƙala sai wannan ladanin ya ce wa umar dan khattab as-salatu khairun minan naw ya ce shugaba wato sallar asubahi ta fi alkhairi sama da barcin da za ka yi ko kuma ta fi alkhairi sama da daɗin barcin da kake cikin shi a yanzu fa'amarahu umaru an ya ja'ala hafi ni da'i subhi wato sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya umarce shi da ya sanya ta a cikin kiran sallar asubahi a wato wannan ba shi bane ba umar ɗan khattab bane wato farkon wanda ya umarni da a ce as-salatu khairun minan nawm ta a zamani na ma'aiki alaihi salatu wassalamu an yi ta نعم an gane ku kamar yadda ya tabbata a hadisai waɗanda suke ingatattu irin al'imamu dara ne da al'imamu abdulrazak a sana'ani cikin littafin al-musannaf da waɗansu daga cikin littattafai na sunna an sun rawaito نعم na'am وحدثني عن مالك
Mm.
عن عمه أبي سهيل نعم وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال Mm.
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا إلا النداء بالصلاة Mm.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر Mm.
سمع الإقامة وهو بالبقيع Mm.
فأسرع ش- مشي إلى المسجد to shikenan wa haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an ammihi abi suhail ibn malikin shi kuma ya jiyo daga faffansa abu suhail dan malik an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa malik annahu qala haqiqa malik yace ma a'rifu shay'an mimma adraktu alaihi nasa yace ban san komai ba daga cikin abin da na riski sahabbai a kan shi wato ban san wani abu ba na ibada wanda yana nan a gurin shi na da ba a canza shi ba illan ne da a bis salati face dai kiran sallah shi kamar yadda ake yin shi a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da zamanin sahabbai haka na ake yin shi har ta a wannan lokacin ba a canza shi ba wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar shi kuma ya ce haƙiƙa wato mai mai gidan shi abdullahi dan umar sami al-iqamata wa huwa bil baqi'i wato ya ji ta da iqama a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam a wannan lokaci shi kuma yana nan bakin kabaran madina fa asra al-mashiya ila masjid sai ya gaggauta ya tafi da kafafunsa ya tafi masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam alhamdulillahi al'ilmu indahu barakallahu fikum wa jazakum khairan wa ahsana ilaikum